الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da wato karatunmu na nabiyu rahma siratun wa durusun wa ibar yau za mu tashi shafi na ɗari da saba'in da uku inda mala yace gazuwa tu banin nazir gazuwa gazuwa tu banin nazir yakin da za a yi da banin nazir ko yakin da aka yi da banin nazir dama in ban manta ba manyan ƙabilun yahudawa wato a madina guda uku ne banu kuraiza banu kainuka da banin nazir مالك ورد أنها كانت بعد غزوة أحد wato ya tabbata cewa bayan an yi yakin Udu ko ya gudana cewa bayan yakin Udu wa sababu ha da kuma dalilin yakin ko kuma ka ce ware da annaha kanat ya gudana cewa shi wannan yakin da aka yi da barin nazir ya tabbata ba da gazuwati Uhud bayan an yi yakin Uhud wa sababuha dalilin da yasa aka yi yakin kuwa gadurul yahudi shine yaudara yahudawa yahuda ne suka yi yaudara wa khiyanatihim da kuma ha'intin sun yi ha'inci kama huwa dabu kama yadda dama ɗabi'a yahudu mai yaudara ne kuma maha'inta ne kun ga an faɗi sifatai ne min sifati sifofi guda biyu ita Allah yana yawan gaya mana a surata Ali Imran a Arab da sauran surori cewa wato kada ka takewa mai Yahudi duk abin da zaka ga kun zo kun yi da shi to limbulin biye ma amma ba ga gaske bane haka Yahudi suke kuma har kiyama ta nade wannan ɗabi'a suke to shi da yake cewa dalilin shi ne غدر اليهود وخيانتهم يودر يهودا da kuma ha'inkin kama huwa da abuhum kamar yadda ya tabbata cewa da abuhum wato shi ita ce ɗabi'a su halayensu ne wa min ma wara da fiya asbabiha yana daga abin da ya gudana a cikin dalilan da yasa aka yi gazuwatu banin nazir anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi alayhi salatu wassalam zaba ilayhim ya tafi zuwa gare su ma ba'di ashabihi radiyallahu ta'ala anhu tare da wasu wani saji daga cikin sahabbansa Allah ya kara musu yadda ya dulubu humul musharaka yana nema da su yi musharaka fi diyatin rajulai akan diyar mutum biyu diya allazaini qatalahuma amru bin umayya az-zamri khata'a wanda wannan sahabin amru bin umayya as-samri hata ya kake sa abu ga kuskure ya aka ya kake sa abu ga kuskure in ba ku manta ba wata rana wato annabi alaihi salatu wasalam ya taba hada wasu sahabbansa zarata guda saba'in ya hada su da wasu mutane da suka zo suka yi karya wato mahaddata alkur'ani zakafuran mahaddatan qur'ani sai da suka je bayan gari duk suka yanka su to shi wannan sahabin Amr bin Umayya az-Zamri suna cikin jin ciwon wani abu wata rana yana gindin bishiya yana hutawa sai wasu mutum biyu yan kabilar wayannan da suka kashe sahabban sai suka zo kusa da shi suka zauna suna huta yana ganin sai ce wannan mutanen fa su suka kashe mana jama'a kawai suna fara bacci sai tashi dai ya kashe su ashe ba su bane ya tsammanin sa wa'annan mutanen ne da suka zo suka yaudari jama'a ta kashe sahabbai to sai ta bayyana cewa ba su bane kaga yanzu sai annabi ya biya diya ta kashe su da aka yi to kuma idan za a biya diya yadda ake in an tashi wato ba ku kadai musulmi za ku biya ba har wanda kuka yi alayin da yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin ku da su su ma za su biya wannan diya za a ce a gaya musu cewa to za ku ba da wani abu domin a gudanar da diya to annaba ne ta to sa sai tafi gurin yahudawa banu rabi domin akwai ne a taharu yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da annaba alaihi salatu wassalam to da yaje ya gaya musu cewa to ga abin da ake ciki amru bin umayyah az-zamri ya kashe ya kashe sahabbai ya kashe wasu bayan Allah su biyu amma a wuta kuskure saboda haka za a biya diya wa kanat al-mu'ahadatu allati uqidat ma'ahu mali yace alkawari ya tabbata wanda aka kulla a tsakaninsu taqdi bi zalik alkawarin da aka kulla a tsakaninsu ya hukunta haka cewa in su ne ma suka yi kisan kuskure to za su zo gurin musulmi sai da Allah su ba da kuɗi za su ba da nasu donation din za a yi domin a wato gudanar da aziyadiyya to da annaba ne ta hajjar salam ya zo ya same su ya gaya musu haka fa kalu sai suka ce na fa'al abul kasim mun yadda za mu yi ya kai abul kasim ka gaya annabi kun ga sun wato sun nuna sun yadda sun amince wa azharul muwafaqa suka bayyana muwafaqa yarjejeniya wato tsayawa guri ɗaya su da annabi alaihi salatu wassalam wa qalu tilka fi ijlis hauna to zauna anan wai annabi ya zauna a wani guri hatta na kafi hajjataka hannu biya bukatarka wa kala ba'dhum bi ba'd sai sashin su ya wato ya haɗu da sashi suka kebance sashin su ya kebance da sashi shine wa kala ba'dhum bi ba'd sashin su ya kebe da sashi to me ya faru bayan sashi ya kebe da sashi wa sawwala lahum shaytan kawai sai shi dan ya riya musu cewa wato ashiqa alladhi kutiba alayhi ashiqa wato irin wannan rashin arzikin da aka rubuta aka wajabta musu dama su marasa arziki ne yahudawa to rashin arzikin su sai tabbata wanda dama can suna da shi fata amaru ala qatlihi sallallahu alaihi wa sallam sai suka hada baki mu'amara shine conspiracy suka hada baki dan su wato kashe annabi alaihi salatu wassalam shine fata amaru suka hada baki dan su kashe shi wa qalu sai suka ce ayyukum yaqudu hadhihi riha waye zai dauki wannan dutsen nika wa yas'adu sannan ya hau sama saman inda annabi ya zauna yana gefen gini domin yadda abin yake sun ta wasu talatin za a wannan tattaunawa kamar yadda wasu malamin sima suka kawo sai suka ce a mutum talatin sun yawa wace ka zo da talatin ma ina laifin mutum biyar biyar yadda za mu yi magana mu fahimci juna da annabi ya ce to sauran ishirin da biyar da biyar zaɓi mutum biyar to biyar din ma da aka zo suka ce su wa su koma gefe a kyala annabi kawai sai suka ajiye shi a gefen wata katanga a gefe dalili da ya za suka ajiye shi a nan zo suke bayan wancan sun kau wani ya hauta baya ya sakan masa wannan dutsen nukan a kansa ita ku ga Allah yana gaya mana ɗabi'unsa Ali Imran da Ma'ida idan ya zo yana magana cewa wato wa ya katuluna annabiyina fi ghairi haqqin idan ya zo yana magana a kan kashe annabawa yana magana kisan yahuda ce sai ka ji ya ce ya katulunan nabiyina suna karkashewa domin ba su gama ba shi ma annabi alaihi salatu wasalam bayan sun kashe annabi zakariya da annabi yahaya da wata wato annaba guda saba'in da ibnu kasir ya faɗa cewa a rana ɗaya suka karkashe kuma suka koma da yin suka ci kasuwa kaga irin alamun ba su ma damu ba sun karkace su da taba amma da yamma suka fito suka cika su su ba abin da ya dame su to saboda haka shi ma annabi an yi a tafsirin din kashe shi sau da yawa wanda za ku ga idan mutum a ƙarshen littafin nan zai nuna mana hasali lokacin da annabi ya zo rasuwa sai da ya gaya na na Aisha cewa wannan musamman da pointin da yahudawa suka samu a cikin nama ina ji yana taso min yanzu hatta rasuwa annabi alaihi salatu wasalam kun ga akwai tasiri na me pointin din da suka samu a karkata saboda haka kuma sun yi attempting na kashe shi wurare daban-daban ga guri ɗaya daga cikin yanzu muna biyawa shine wato ɗaya daga cikin su ban yi iya a lara'asi suka ce wa zai hau wani ya hau bayan katangar gefen inda yake a zaune ɗauki wannan dutsen nukan shi ne aziha ya ɗauke shi bai liƙiya a lara'asi ya saka masa aka ya shi duku biha ya masa rosi a kansa da wannan dutsen fakala a shikahu yau da ya fi kowa rashin arzikinsu kamar da aka faɗa a taguwar annabi salihu ko idin ba'ata ashqaha shine wanda ake cewa kudaru shine ashqaha din wanda ya kowa da jin arziki a cikin su sai dai soke ta to nan ma dai aka ce waye zai je ya jefa wa annabi dutsen nan yana zaune ya saka mara aka sai wanda ya kowa da jin arziki a cikin su wanda ake kira amru bin jihashi sai ta ana ganin nan فقال له سلام ibn mishkam sai wanda ake kira salam ibn mishkam yace da shi la taf'alu yana cikin zuba yace wallahi kar ku yi haka la yukhbaranna bima amamtum bi wallahi za a baki labarin abin da kuka yi nufi wannan abin da kuke nufi za a gaya ma wa innahu lanaqdi al'am lanaqdi al'ad alladhi bainana wa bainahu kuma ku sani wannan abin da kuke nufin yi warware alkawari ne da ke tsakaninmu da shi domin mun yi alkawari cewa ba cutarwa la zarara wa la zirar ba za mu cuce shi ba ba zai cutar da mu ba saboda haka wada alwahayu min alfauri ilaihi ba ne mutum sai wahayi ya zo cikin gaggawa zuwa gare shi zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam li rabbihi tabaraka wa ta'ala daga ubangijinsa mai girma da buwaya yukhbiruhu bima hammu bihi yana ba shi labarin abin da suka yi nufi a kansa Allah ya ba wa annabi labari fana haka sai miƙe musiri a cikin gaggawa wata wajaha ila madina kawai sai fuskanci madina wala hikahu ashabuhu sai sahabbansa suka haɗu da shi wanda yake su koma fa akhbarahum bima hammat bihi yahud sai ba su labarin abin da yahuda suka yi nufin yi masa wa ba'atha ilayhim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suna jin haka sai annabi ya aika musu su wayannan barin rabbisa ya aika musu cewa yunziru mu yana musu gargadi an yakhruju min al-madina su fita daga madina wala yusakinuhu fiha sai su ƙara zama da annabi yace ku fita ba na son zama da dama ai zaman yarjejeniya ake to yanzu ya kore su ya ce su fita fa aka zo ya tajahazuna lidhalik kawai sai su rika yin tanadi tanadin fitar su wato kamar har hada kaya kenan suka fara tanadin fita fa arsala ilayhim abdullahi bin ubay bin salul sai president na munafikai ra'atul munafiqina shine Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya aika musu cewa ya ji labarin za su fita wa aghabahum ala adam al-khuruj ya kwadaitar da zuwa ga rashin fita ya ce kar ku je ko ina ku zama munafiki ya fi kafiri illa su saboda haka wa wa'adahum an-nasr ya musu alƙawarin cewa Allah ya za ku yi nasara na wata ruwaya har sai da yace ina da mutum dubu biyu in ma ya zo ya kakku za mu taimaka muku kar ku fita ya gaya musu haka fa'alalu tamarrudi kawai suna jin wannan sai suka bayyana wato taurin kan cewa ba za su fita ba ba inda za su saboda sun samu daurin gindi ta wajen Abdullahi bin Ubay bin Salul wa hatara um rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu sai annabi alaihi salatu wa salam wato ya kewo ya tsare su shi da sahabbansa wa qataluhum suka yake su wa qadahu da qilahu suka fitire da binan gaba ɗaya yahuda da ku san dariya su yadda suke wato katanga ce su kewaye junan su kawai iya su la yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur to haka ɗabi'ar yahuda ce ga kinan ba ma ganin me yake faruwa da Palestine da Isra'il da an kwana biyu zai ce wani guri kawai su ƙara katanga ɗabi'ar su ce da mu Allah ya gaya mana alkur'ani ka ce gurin su ne su kara da an kwana biyu su kara yin wata hababban su ce ai nan ma gurin su ne kara yin wata katangar dabi'a su ce ko nunawa ake yanzu za ka gani ka ɗan gaske yi don su kewaye junansu kawai saboda haka suka yaƙi suka yanke da binansu sabon ce suka yanke da binai domin ai za su rika jin daɗi da wannan na binan su kira su shiga inuwarsa duk aka yanke shi wa harrakuwa suka kone su da binan gaba ɗaya wa anzala Allahu fi qulubihim ar-ra'ba ai sai Allah ya saukar da tsoro a cikin zukatan Yahudawa ولم يكن لهم المنافقون بما وعدوهم من النصر wane mutum walam yafi lahumul munafiqun sannan munafikai ba su cika musu bima wa'aduhum dan gane da abin da suke musu alkawari da kima minan nasiri na nasara ba su cika musu ba wala ikwanahum min bani quraiza haka ne ɗan uwanki daga yahudan bani quraiza su ma da suka ce za su taimaka musu ba su zo sun taimake su ba qala ta'ala sai Allah ya ce a suratul hashr gaba dai aya sura aya 24 ne amma za ka ga kusan labarin wato yakin azab sai bayani ko banin nafir yahuda banin nafir akan su ayoyin suka magana to sai Allah yake to alam tara ila alladina nafaqu shin baka ganin zuwa waɗanda suka yi munafurci zuwa kiran Abdullahi bin Ubay bin Salul yaquluna ikhwani li ikhwanihim alladina kafaru suna gaya wa ɗan uwan su waɗanda suka kafurta su ne kaga ana Allah yana gaya ma tsakanin kafirai da munafukai kuzancin ya fi fiye da yadda suke da alaka da musulmi suna gaya wa 'yan uwansu da suka kafirta cewa wato min ahalil kitabi daga ma abota littafi la in ukhrijtum suka ce da su wallahi in aka kore ku aka fitar da ku la nakhrujanna ma'akum za mu fito tare da ku wala nuti'u fikum ahadan abadan ba za ku kowa biyayya akan ku ba wai annabi suke mai wa da martani suna gaya munafukai cewa ba za su yi kowa biyayya a kanku amma a ce da yaƙe ku domin wanda mu wa in kutiltu kuma an yaƙe ku lanan suran na kun wallahi za mu taimake ku wallahu ya shahadu innahum lafatihu Allah ya ce Allah yana sanar da cewa lallai su makaryata ne la in ukhriju Allah ya ce in aka kore su la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba kuma hakan ce ta faru wala in kutilu in kuma da za a yaƙe su la yansurunahum ba za su taimaka musu ba wala in nasaruhum in ko da za su taimaka musu ma la yawallunna al-adbar to wallahi da sai sun juya baya sai sun gudu inda za su fito taimaka musu da kawai su za su kai ita wannan su za su da iska sun ma la yansaruna sannan ba za a taimaka musu ba fa arsalu ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam to da suka ga haka sai suka aika wa annabi alaihi salatu wa sallam an yakhruju min al-madinati bi anfusihim cewa sun yadda sun ga fi karfin su za su fita daga madina da kansu wa zararihim da ƴaƴayensu shine zararihim zuriyar su kenan wa anna lahum ma amalat ne gudu sannan sai aka ba su dama aka ce to su fita amma duk abin da za su ɗauka a cikin madina shine abin da kawai rakumi zai iya ɗauka kar su ɗauki abin da ya fi wannan komai na cikin ko mai mutum yake da shi ko ya suka gidansa to kawai rakuminsa zai cika akalin rakumi kadai illa sila kuma wanda makamai shi ma banda makami in ya tashi fita ba a bukatar makami fa kabila minu da kan suka ba da wannan annabi ya karba wa qabaza alwalahum ya dabke dukiyoyin su wa silahum da makaman su wa kanat khalisatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da suka bari gaba daya sai zanto khalisa ya kifanta da annaba a ga annaba Ali sallallahu alaihi wasallam dina wa'idi wa masalihal muslimi dangane da wato gudanar da al'amuransa da kuma masalahohi wato al'amura na musulmi wa haka zalika banu nafir bi ikhwanihim bani qainuqa li qiyanatihim haka nan wato banu nafir suka haɗu da banu qainuqa dangane da ha'incinsu da kuma yaudararsu wa dallahumullahu sai Allah ya kaskantar da su واقدام كما يكون يدرس ورسل رسوله صلى الله عليه وسلم كما يتم قاوة مزنسة إلى نعمة الله ثبت عليه والمسلمين للمسلمين والعاقبة للمتقين للي تتاوى تشيرنا دواسي صورة الله يا كبادة وفيسوانا ما ليس أسئلة للمراجعة ما تبقى غزوة بني النصير ni idan yi haka yake a gidan mun biya a baya saboda ne kare alkawari da su ماذا جرى لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قيامته me gudana wato tare da su ga annabi Ali sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi haɗin shi ne tambayar kawai sai ma da yake gazuwatul ahzab kun san dama yadda yaki ya taso in za ku rike yanzu da yakin mu daga yakin badar sai yakin uhud sai ahzab to kafin ahzab an yi al-bu'ud wa saraya wato irin irin rinduna da annabi ya rika aikawa amma an ka zuwa ake magana daga badar sai uhud sai ahzab an fahimta da kyau ko yawwa shi za a gwana magana sai ne ka domatul jantan su zatin rika da ake faɗa duk irin wayannan duk da rika wai suna cewa ai an yi da abu huraira da abu musa lashari su kuma sai bayan an yi kai azab bayan an yi kai bar suka musulunta to shi za suke ganin ita ma sai bayan azab ta tabbata cewa an yi bayan yakin azab ya tabbata cewa an yi rika an fahimta malaman wato sira za ka ga sun samu sabani mai yawa almuhakkikun daga cikin su kuma suna tabbatar da cewa lallai sai bayan azab aka yi shi wannan yakin amma dai mu fahimta daga yakin badar sai yakin uhudu a shekara ta uku sai kuma azab a gazuwa da ake faɗa in aka ce gazuwa shine wanda annabi ya halatta da kansa to a jere manyan yakoki wannan shine na uku malaiti wa tusamma aidan gazwatul khandaq ana ce mata gazwatul khandaq al khandaq kuma shine rami gwalalu ana kiransa yakin gwalalu malaiti wato tasmiyatuha wa zamanuha wa sababuha yadda aka aka sanya mata suna yakin azab da lokacin da aka yi da kuma dalilin haka wayannan abubuwan guda uku su za a fito da su maliki sun ya kaji na gazuwa an sanya wannan yaki suna wato gazuwatul ahzab an sanya wa suna gazuwatul ahzab li ijtimai ahzabil kufri min mushriki quraish to kun ji dalili saboda haduwar rundunonin kafirai kungiyoyi na kafirai min mushriki quraish wato daga wato mushrikan qurayshawa wa ghadban da kuma kabilar banu ghadban to yi za a ke cewa yakin ahzab kungiyoyi da runduna-runduna suka haɗu za su taro wa annabi wannan na farko kenan wa man halafa mu da wanda suka yarjejeniya da su talib shine alliance an gane ko yarjejeniya su sai ke cewa ma yahudil madina tare da yahudawan madina ala ardi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam hausa ya kar annabi alaihi salatu wa salam wal muslimina da musulmai wasu sama ka zalika gazuwa talkandar kuma har yau ana kiransa yakin sandar gwalalu shi ko me zaki kiransa gwalalu bismil khandaq alladhi ufira bi mashurati salman al-farid an sanya mai suna wato wato alladhi ufira wanda aka kira an sanya mai suna khandaq ne alladhi ufira wanda aka haka bi mashurati salman al-farid ta hanyar karɓar shawarar سلمان الفارسي رضي الله عنه ولم تكن تعرفه العرب من قبل wanda larabawa da tabbas san dabara yin gwalalo ba yin rami idan za a yaki sai da salman farisi ya musulunta shi ko mutumin iran ne wanda asali ba sarauta yake ko wanda in mutum ya karanta sirarsa zai ga irin wato gwagwarmai da yau kafin ya musulunta falaikuwa saboda yana ta neman gaskiya allah ya sa ya musulunta sai maliki cewa fastasharat fastasharat bihi hadhihi al-ghazwa wato shine wannan yakin ya shahara da shi wannan sunan na kandan yakin gwararru wa qad waqa'at hadhihi al-ghazwa fi shahr shawwal kun ji ko wannan yakin ya afkure a watan shawwal min aami khamsatin min al-hijra a bayan a shekara ta biyar bayan hijira kaga wannan badar shekara ta biyu uhud shekara ta uku khaibar shekara ta wanda wannan mun gama faɗa ba tun a farkon karatun mu muka dan kawo bi a jiri cewa shekara ta ɗaya mai akai ta biyu mai akai ta uku har zuwa ta sha ɗaya ko ta goma da annabi alaihi salatu wasalam ya bar duniya in mun kawo wa'annan to gaji yanzu a karanti malam yana kawo to shine malam yake min ahli khamsatin min al-hijrati an-nabawiyya shekara ta biyar bayan annabi ya yi hijira wato ko kuma bayan hijira ta annabta amma sababuha dalilin yakin ko fa innal harba mu'linatan mu'linatun bainal muslimin wal kuffar ku sani cewa yakin an yi shelarsa ne tsakanin musulmai da kafirai an shelarsa wato an yi announcing ba a koya aka yi ba wa kullum jarrabu harba ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina dukkan su jarrabu harba wato sun jarraba yaki tare da annabi alaihi salatu wassalam ko kuma ka ce tare da musulmi gaba daya wa za ku mararatuha sun tantana ɗacin yakin wa kasaratuha da kuma irin asarar da suka yi wa annahum laqi wala lahum biha ko ba su da wata wato wato mafuskanta dangane da yakin wa kulluhum mawjurun gaba ɗayan su an karya su duk wannan rundunonin da suka yi kela cewa za a zo a haɗa kai yaki annabi dukkan su zai na annabi ya karya su to ba wani kai duka a bane tun yaushe a kore su mun karanta a Uhud ko ba haka ba an yi ikilayin su an karya su duk wata runduna da za a so kano yanzu annabi ya karya ta to yi za ke so su alayan a haɗa guri guda kamar yadda misali jam'iyyu suke ko idan jam'iyya ta ga cewa ku karfin sai ta yi alayan ta haɗa da wancan da wancan da wancan misali domin a zo a tararwa guda ɗaya to irin wayannan su ma suke idan ana zuwa yaƙi mutum sai a haɗa rundunoni kabila kaza da kabila kaza da kabila kaza su zo dan a tararwa kabila ɗaya to me yake faruwa wa kullum mawjurun gaba ɗayan su an karya su wa quraishin turidu isti'adata makanatuha su ka kafiran quraishawa suna so su dawo da matsayin su na da shine isti'adatu makanatuha suna so su dawo da matsayin su na da wa amni tijaratuha ila sham da amincin kasuwancin su da suke yi zuwa sham suna so su dawo da wannan wal yahudu su ka yahuda ujiliya man ujiliya minhu an kori waɗanda waɗanda aka kora daga cikin su وانكسرت شوكته مقربون في آخره ولكن جماعة من زعماء بني النصير سيدي وفي جماعة لكسين جابوا رمبر النصير هو الذين خرجوا بعد إجلائهم إلى خيبر ولم تسقف تبايا أو كوليسو واتو إذوا خيبر كتب خيبر تبنوا تعذيب الأعذاب على المسلمين إذ كتبوا الواشن سوا تعذيب الأعذاب لا تعتذر بالجنوني تأبقى المسلمين فخرج منهم سلام بن بن عبد الحقيق النصري sai wannan da ake kiransa wato salam ibn abul huqaiq an-nadri ya fita daga cikin su wa aqumu kinana da dan uwansa kinana wa huyay bin aqab an-nadri da huyay dan aqab an-nadri hatta wafadu ala quraish hatta da suka hada ayari akan quraish fa da'awum ila halbi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin suka kirawo su dan su zo a yaƙi annabi alaihi salatu wasalam da musulmai wa wa'aduhum suka musu alƙawari an yuqatilu ma'ahu cewa za su yaƙi tare da su wa shahidu lahum suka shaida musu cewa fi anna ma hum alaihi min shirki khairun min dini muhammad wai abin da suke akai na shirka wallahi ya fi addinin annabi muhammad su wayannan yahuda da suka je neman agajin wasu suke gaya musu abin da kuke akai ma na shirka ya fi addinin wannan bawan allah da ya zo muhammad كما أخبر الله تعالى عنه بقوله تعالى كما يتعلى يبام الأبار إلى أول نسكي فلا سورة النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin ba ka duba zuwa ga waɗanda aka ba su wani ɓangare na littafi yu'minuna bil jibuti sun yi imani da aljibutu shine gumaka wa taguti da duk waɗanda za a bautawa ba Allah ba a tagut kullu ma yu'badu min dunillah fa huwa tagut suka yi imani da su wa ya kodo da har suna cewa lallazi na kafaru suna cewa ga waɗanda suka kafurta ha'ula ya hada min allazi na amanu sabila suka kalli mushrikai suka ce da su wallahi ku ne a hada mafiya shirya min allazi na amanu fiye da wanda suka yi imani da sabilan mafiya shirya mafiya kyawun wato tafarkin hanya kun fi hawa kan hanya wacce take dokar Allah ce ula'ika allazina la'anahumullah masirin wannan ɗabi'ar Allah ya tsine musu albarka masu cewa mushrikan Qurayshawa maguzawa sun fi annabi to Allah ya tsine musu albarka wa man yal'ani Allah duk wanda Allah ya tsine kuwa wannan tafiya da dole tsira to ba za ka taba samu wato yana da wanda zai taimaka maka ba Allah ya ce am lahum nasibun min al-mulk ko suna da wani rabo ne daga mulki fa idan la yutuna an-nasa naqira hajjaran ko kuma ka ce aje sai ya zamto cewa la yutunan nasa idan suna da wani ɗautare na mulki la yutunan nasa na kiran ba za su ba wa mutane ko ba za su ba wa wasu sahabbai na kiran daidai da digon wato da yake cikin kwallon dabino ba na wannan bangaren mulkin nan am ya haku dunan nasu ai bal bari wannan zafi ya haku dunan nasu suna yi wa annaba hasada ne da shi da musulmi alama a ta humun lawo mai fadli dangane da abin da Allah ya ba su na falala Allah ya ce faƙar atina ala Ibrahim alkitab hakika mun bawa annabi Ibrahim da iyalansa littafi wal hikmata da annabta wa atainahum mulkan azima shine iyalan annabi Ibrahim suwa annabi Yaqub annabi Yusuf duk wa'annan jikoki da da wato da ƴaƴa da Allah ya ba shi Isma'il da Ishaq na jikoki can kuma wa mai wa min wara'i haka Yaquba to sune wato ala Ibrahim alkitaba din kenan wal hikmata da annabta wa atainahum kuma mun ba su mulkan azima mulki babba maliki sun makara da haula in nafa sannan wa'annan tawaga mutanen suka fita min al-yahudi daga yahudawa ila ga tafan zuwa ga tafan lil garbi nafsahu an gane ku wato dan wato garbi wata bukata akan kanta wata bukata da suke da ita ta duniya a ta halaku jami'a suka hada baki gaba ɗayan su suka yarjejeniya ala harbin musulmi hausa yakar musulmai wa kharaju suka fita hatta nazalu ala hududil madina har sai da suka sauka ala hudud hausa iyakoki iyaka shine kamar a ce boda bododin madina suka tsaya a nan fi dai a cikin wata rundina kiwa mu wa asharatu ala wato adadin wato wayannan mutanen ku sun kai mutum dubu goma asharatu ala fi muqatil mayaka dubu goma suka tara جاءوا يريدون القضاء على دعوة الإسلام wai sun zo suna nufin alkaza wato ɗaukan hukunci da ɗaukan fansa ala da'watul islam a wata kira da musulunci wal kufru millatin wahida ba ne mutum yace shi fa kafirci hanya da yace duk inda kake da kafiri to ya fitar dan uwansa kafiri a kanka ya fitar dan uwansa kafiri a kanka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu to shine ma da yace wa in ikhtalafu in kaga sun saba to sun saba ne alama salihihim hausa wata maslaha ta su wa dima'ihim da kuma kwaɗayin wani abu amma idan fa innahum mutmi'una ka sani cewa su masu haɗuwa ne wa mutami'una kuma masu tattaruwa ne ala adawatul islam wajen gaba da musulunci wal muslimina da musulmai gashi Allah yana gaya min allazina qalu inna nasara أخذنا ميثاقهم فيتي ونسوا حظا مما ذكروا به فيتي فأقرينا بينهم العداوة والبغضاء أقرينا ألا يتبك قال إذا غابا أتكانون تدكيريا أما إذا أنزوبا لا يعجيك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أو إلى سوريا تجي شيء إن لا تتخذ in dai kai za a tara wa domin masoya juna ne su ko ya kiyaye su suke shi ne ba a zo ma'auliya ba don kawai wani ya ce ayat ta fi karo dan Allah ya ce a garai na bai na wurin adawa don kuma ya ce ba a zo ma'auliya ba ba kai karo idan kaga suna adawa a junan su yanzu kiristoci akwai wanda ba ta shiga cocin wata Allah ba ta ba ta yadda da junan su ba amma aka zo za a yi tarowa musulunci haduwa suke sai a haɗu guri ɗaya to shine abin da malami yake tuna mana a nan cewa wa in talafatil wasairu ko da hanyoyin sun saba au da gayyara ko sun jirkita au da gayyara tilwudu ko kuma a ce fuskokin wato hanyar da za a gudanar da abun wato ya saba wata ba a da azmina kuma a ce wato lokutan ma sun yi nisa ko da lokutan sun yi nisa tsakanin lokacin wato wannan kafiran da wa'ancan ko da ya nisanta da kafiran da da ake magana da na yanzu to gaba ɗaya ku sani cewa millatin wahida akan turba da yake duk labarin da Allah yake bayarwa na Yahudawan banu Nabi banu Kainuka a banu Quraiza har ku dauka wa Yahudawan yanzu ba haka ke ba mun ba da misali yanzu nan cewa da Allah ya kawo cewa dabarar suna yin katanga ai har yanzu Yahudawan Isra'ila haka suke duk wata ɗabi'a da kaga Yahudawan banu Nabi da banu kai da suna yi wallahi irin da Yahudawan Isra'ila suke in kana karanta tarihi kana biya Qur'ani da an faɗi wani abu sun yi dama ni da na ji a rediyo zai ce wallahi kariya ciki dan na san ba gaskiya bane domin Allah ya gaya ma alqur'ani cewa ba za su yi ba yaudara ce me ba yi musu ba wannan irin wato ya biya ce da ta goma shi Allah bai musu ba alqur'ani karanta suratul baqara sai rashin mutunci Allah su zo su ce mun tuwa Allah ya ce to na ya ce kar ku kuma amma sai su kuma yin wanda ya fi na da duk kashe annabawan da suka yi Allah ya karɓi tubansu da ke gance kansu a cikinsa Allah ya ce a zaɓo mutum saba'in su je su gana da Allah amma da aka tafi ana wannan waɗanda aka tafi an zaɓi zaɓaɓɓun cikin su kafin ya dawo annabi Musa ya tarar ya Musa Samiri ya haɗa ɗan malaki ya ce kun ga Allah ko haza ilahu kuma ilahu Musa falisi suna dawowa wai da duka ajaibu kudratin Allah da suka gani ana zuwa kuma wato sai suka fara nasu sai su ma wa'annan din da wato Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayukan annabi Musa ya ce ya ubangiji idan wa'annan suka mutu bai zan koma an gaya wa yanzu Allah ya tashe su gaba ɗaya sun ma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun maimakon su yi godiya kuma ana zuwa nan da suka zo suka tarar da wannan dan marakin suka ce gaskiya ka faɗa samiri wannan shine Allah wayannan da aka yi wata goma shi ba suka je sai to duk irin wayannan abubuwan da suke sannan aka kai musu baiwa ta a rika saukan musu da yan ila da da zuma daga sama amma da suka tashi ya ta suka su yanzu ba su sun gaji da nama kawai in za a ba su tafarnuwa da wake kawai a ba su wannan din ma Allah ya ce tafi matan za su samu amma ga sharadin tafiyar amma duk da haka ba su ji ba da Allah ya ce amma kun tashi shiga kafara ku shine ku shiga kuna masu sujjada kuma ku rika cewa Allah ka gafarta mana amma da suka tayi shiga Allah ya ce wato qulu hitatu sai suka rika cewa hinta Allah ya ce sai Allah gafarta mana zulubban mu suka shiga suna alkama alkama to ka ga wayannan ba su ne wayannan yahuda jikokin su ne wayannan sannan suka shiga suna jan duwawu an ce su shiga suna masu sujjada suka shiga suna jan duwawu ba za a shiga da sujjada ba su ne bai yahudawan da Allah ya gaya ma yace kuma haka suke gaba daya alkufuru millatin wahida ba za canza ba haka ce idan bai wuce ya faɗa abu ka ɗauka gaske ne to ka yaudar kanka don Allah ya baka labarin sab a cikin alkur'ani har ya suke to shine ma da yake gaya mana a nan yake cewa su wato wata ba'adatul azmina ko da zamanin ya tsawaita ya nisanta to ku sani cewa ɗabi'a su ɗaya ce to su da kabar al'azam ila madina saduwar labarin rundunonin nan zuwa madina wacce sharatin rasul sallallahu alaihi wasallam ashabu da neman shawara annabi alaihi salatu wasallam da yanga sahabbansa yana jin haka sai nemi shawara lamma alima rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya sani ya san bi khabarin ahzab an gane ku dangane da labarin rundunonin nan kungiyoyi wa zafi da sintiran da su ila madina zuwa madina likitabin muslimina dan yakan musulmai istashara ashabahu radiyallahu anhu sai yi nemi shawarar sahabbansa Allah ya kara musu yadda shi ma yan baki amaluhu li muwajahati na cewa me ya kamata a aikata dan a tinkaru wayannan mutane wa huwa da'ahu alayhi salatu wassalam kuma da shi ne dabi'a annabi alayhi salatu wassalam fa ashara alayhi salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu sai Salman al-Farisi ya masa nuni Allah ya kara masa yadda ya hakuri handak yace kawai abin da za a yi a je a haka rami min al-jihad shimaliya a bangaren kudu bangaren kudu fi muwajahati jaishil kufri ta inda wannan rundunar kafiran za su tinkaro mu mu je mu haka rami a gurin wa hiya al-jihad al-makshufa wa hiya al-jihad al-makshufa domin ita ce bangaren da yake a buɗe nan ba ka danganta a gurin shi ne gurin da yake a buɗe sarari ne kawai muna iya hango su amma jihatul ukura ɗaya bangaren kuwa fa kanat muhassanata ita ko sun yi katanga ya tsabu ikhtiraquha wato keta ta zai zai bada wahala wal nufudu minha an gane ko da kuma shiga ta cikin ta za mu sha wahala wa qad kana hadha al-iftirahu minhu wannan dabara al-ittirahat mun faɗa dabaru kenan al-ittirah shine dabara wannan dabara ta zo ne lirhu daga Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu bima ya'rifu fi bilad Faris daga ne abin da ya gani a kasar Farisa sai Iran hina yuhadimuhum adu yayin da abokan gaba za su kawo masa hari kafin ya musulunta yace dabarar da suke yi kenan فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشورة في النبي عليه الصلاة والسلام يكربوا أن شاورة واستحسنها هي كوتة تاتا وأمر بتنفيذها يوم من إلى ذات الدعاء كما ليس حفر الخندق وقايت أكا حق رام ولنا إذا مع جيش المسلمين رندلوا المسلمين سنهدوا وكان عددهم ثلاثة آلاف مقاتل عدد سكوا ثلاثة آلاف مقاتل wato mutane dubu uku ne su musulmai idan ba manta ba kafirai su dubu nawa ne eh dubu goma su dubu goma wannan wato haduwar da aka yi wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hafzul khandaq sai annabi ya umarni da haka ramin gwalalu bi mashurati salman radiyallahu ta'ala an ta hanyar wato shawarar salman al-farisi wa kana dulu 5000 zira' tsawon tsawon ramin shi ne kautar da alafi zira wato zira'i dubu biyar ne kamar ka ce mita dubu biyar shi ne tsawon ramin wa arzuhu fadinsa kuwa kisa ce a zuru'i wato mita tara ne kawai fadinsa wa umkuhu zurfinsa kuwa ta ƙasa tabatun ila ashirati azru'in bakwai ne zuwa goma dangane da wato mita bakwai zuwa goma shine zira'i bakwai zuwa goma shine zurfinsa tsawo faɗi an gane ko tsawo tsawo tsawon ya fi yawa saboda a tare inda dawakansu za su zo su zo su kasa tsallakawa sannan sai kuma faɗi faɗinsa shi ne wato mita bakwai zuwa goma zurfinsa kuma ta ƙasa shi kuma mita tara mita tara ya kai daga wannan katakon zuwa nan akwai architecture a nan daga wannan katakon zuwa wannan ya fi rula ɗaya mita fa da wannan architecture suke amfani da ita ko mu ce kafa nawa misali mu ce kafa 50 ko yau wato mu zirai me zirai a hausa daga ina ne zuwa ina zirai daga nan zuwa nan na daga nan zuwa nan shine zirai ko illa zira'u bai wuce ta yanzu misali mu dauka daga nan zuwa nan ne na mutawassitin mutum mutumin da yake ba gajere ba ba kuma dogo ba mutawassiti wannan abin ya kai goma ko bai ku ba bai kai goma ba wannan abin na mutawassitin mutum bai kai goma ba goma ya fi nan kenan yawwa to misali ka ko da a ce tsawon misali daga iya gidan nan ne zuwa nan ai ba karamin kokari ce ba zurfin zurfin misali wannan zurfin muke magana so nake mu gane zurfin don mu gane irin kokarin da sabai ce zurfin sun yi haka ne domin kafirai sun zo kar su iya tsallaka dawakan su kasa tsallaka gurin misali bara mu gani idan mun ɗauka tsawo dama mun mun gamsu da cewa dubu biyar zira'i dubu biyar to amma zurfinsa sabatun ila ashara mu ɗauka goma fit goma ne fit goma sannan kuma sai faɗinsa kuma itace a zuru'i kaga kusan da zurfin da faɗin kusan ɗaya ne idan faɗin misali ya kai tsawon gidan nan to shi ma idan zurfin ya kai tsawon gidan nan faɗi shi ma haka to kaga idan faɗi ya kai daga nan zuwa nan inda kuke rami ne ka dodo waya ta za a yi doki ya tsallaka shi to shine hikimar da suke sannan sai aka yi shi mai tsawon gaske yadda ba za su iya zuwa su kiwayo ba wato gaskiya sabbin sun yi kokari ko da a ce ma iyalan ne ko da iyalan ne ramu ku duba ba ku ga tsawon gurin mita ɗari biyar ko zira'i ɗari biyar fit ɗari biyar misali ɗari biyar tsakanin wato inda ta tsawon gurin da ta haka sannan kuma da zurfi na fitara da faɗi na fitara ko goma. Duk da haka ba nan ne abin da zai ƙara baka mamaki ba sai cikin yadda aka yi haka yadda hakan ya kasance a wannan yanayin ba suna ta haka kuma ba abinci ba energy chemical energy din babu shi domin ba abinci idan mutum yana so ya aiki daidai to a ba shi abinci to ba chemical energy a kwana uku zai zamto dabino ɗaya ake ba mutum kuma haka ake wannan ramu domin kwanaki aka yi ana yi domin ramu sun yi faru wa katama hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin amma dabarar da annabi yayi sai ya raba kowane guri sai a ce daga nan zuwa nan sai a ce da wane da wane da wane mutum goma goma sai a ɗiba a ce to ko mutum arba'in misali ko mutum goma ko abin da ya kamata haka sai a ce ko za ku haka haka za a ga kokarin kowa sai a ce daga nan zuwa waje kaza kamar yadda wani malamin kira ya kawo nita ruwa ba ta inganta ba mai majma'in zawari na cewa aka ware muhajiruna aka ce ga gurin da za ku yi nawo an tsar ma haka dan aka zuwa suka fi kokari to saboda haka sai annabi ya raba ku ta ana ala kulli asharatin minhu kowane mutum goma daga cikin su zai sanya musu habru 40 dirar cewa sa haka dirai 40 na tsaho kenan tare da wannan zurfin da fadin ya ayyuka kai wa qad tamma habruhu fi zamani qiyasi wane mutum wato wannan haka ramin ya tabbata fi zamanin kiyasi wato a wani dan kankanin lokaci kankanin lokaci rakma shi ta kalba duk da tsananin sanyi da ake a lokacin wal da yunwa wal khawfi ga tsoro da ke ki za ku je gaba za ku ga tsoron ko Allah ya gaya mana ma'ai da kansa hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu idza gatil awsaru وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون Allah da kansa yace sun tsorata har sai dai nan to wato zuciyar su kamar ta wuto saboda tsoro za mu biya a gaba to shine ma da yake cewa allazi asabahum fi zalika alwaqti wanda ya same ta a wannan lokacin wa za'arat fi afri hadha alkhandaq a wajen haka wannan ramin kuwa akwai akwai mu'jizatu mujizoji wa ayatin da ayoyi wa ibarun da ababen lura wa izatin da wa'azi katira mai yawa أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق أنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ إذوا ياجن خندق فإذا المهاجرون والأنصار سيبا المهاجرون والأنصار يحفرون في غايات باردة سنة إيه رامي wato fi gadatin a wata safiya bari da mai tsananin zanyi wala bai kullahu abidu ya amalu na zalika lahu ba shi da bayin da za su yi musu haka a wannan lokacin ba wasu mai sun bayin babu falan ma ra'a ma bi min nasar yayin da annabi ya ga abin da yake tare da su na wahala wanda yi da yin wakala da yake cewa Allahumma la arka illa arka al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira ba ne mutai sai fara ga yi mutu wato addu'a ta karfafa gwiwa Allahumma ya ubangiji la aiki ba wata rayuwa illa aiki al'akira in ba rayuwar lahira ba fasir lil ansar Allah ka zafarta wa mutanen Madina wal muhajira da wanda suka yi jira mutanen Makka fa qalu mujibina lahu su kuma sai suka fara baki amsa yana nahnu alladhina bay'u muhammadan ala al-jihad ma baqina abadan su ma suka fara taji cewa nahnu alladhina bay'u muhammadan mu ne waɗanda muka yi annabi Muhammad mu baya alal jihadi akan jihadi ma bakina abada in mutukar muna raye har abada ba za mu ja da baya ba wa fihi aidan a cikin da har yau an al-bara'u bin azib radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanqulu turaba bara'u dan azib yace annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana turo kasa yawmal khandaq a ranar kan da hatta bara badanuhu har sai da cikin sa gaba ɗaya yayi kura saboda irin yadda yake tsebo kasar kima da kansa wa yaqulu yana cewa murtajiza yana yin urjuza wanda suka karanta larabci sai san me ake kiran urjuza kamar abin da muke cewa mamin kenan ko kana dan kwaikwayar mutum ba kai kai abiyat ba ka kwaikwayi abin da yayi kun fahimci ne ma me ko in ma dai baki bane dai na faɗa sai ce mutajizan bi kauli abdullahi bin rawaha radiyallahu anhu yana bi irti urjuza kwaikwayon wato baitocin abdullahi dan rawaha me yasa aka ce ma kwaikwayoyi saboda annabi alai Allah madaukakin sarki yace wa mawa allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la wannan kuma baiti baitika ne ko yawa yace wallahi laula Allah mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا شنو أبياتهم شنو أنا لو كنت mabiyoyi NDTI suna yin wannan abiyatin ko musamman wato shekarun baya da suke da wato farfashi mai yawa wannan su ne kusan waƙoƙinsu na taki idan za a wallahi yana cewa wallahi ranar sai da Allah laulan lahu ba dan Allah ba ma ta daina da ba mu shirya ba wala ta saddaqna ba ne mutum wala sallaina kuma da wala ta saddaqna da ba mu ba da zakawa da ba mu sadaka ba wala sallaina kuma da ba mu wato sallah ba anzilan sakinatan alaina Allah ka saukar da nutsuwarka akan mu wa tabbitil aqdama ka tabbatar da digadigan mu illa kaina in mun haɗu ranar gumurzu innal ula wata ula din ku fahimta da kyau tana cikin asma'ul mawsu abin da ake nufi shine allazina ko allati kun fahimta da kyau ko jami'i ne na allazi da allati shine al'ula anan tana cikin asma'ul mawsu innal ula ai innal ladina kad bazaw alaina hakika wadannan da suka yi wuta gona da iri suka yi ta'addanci a kan mu wa in aradu fitnatan idan sun nufaci fitina a baina sai muke wa kana yamutu sautahu bi akhiriha annabi bai ramto yana daga sautin sa a karshe misali idan yace wallahi laula allah ma hadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا خينا إن الأولى قد بغوا علينا فيك وإن أرادوا فتنة أبينا إيه تقبل يا وإن أرادوا فتنة أبينا يبين هكا يشيني وكان يمد صوته بآخرها إذا يزوق الجزيء هكا وتومية وفيه أيضا يا ذو اليوم عن جابر رضي الله عنه قال inna yawmal khandaq nahfar jabiri yace ranar da ake wato haka gwalalu ko kuma ranar gwalalu mun kasance muna yin rami fa aradat kudiya kawai sai wani katin dutse ya bujiro mana ana cikin haka shadidatan mai tsananin karfi ta faja'u nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai suka tafi gurin annabi fa qalu sai suka ce hadi kudiyatun aradat bil khandaq ga wani katon dutse ya bujuro mana a kwaramin da muke a kada sai sai ana na ce ku kyale ni zan sauka ni zan je zan je gurin sun makama sai nike wa babinuhu ma'asubun bi hada ya daure cikin sa da dutse saboda yunwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa labisna thalathata ayyam jabi dai sai muka zauna tsawon kwana uku la na duka a zawakan ba ma dan tsana wani abu dan tsaro ba inda suka sa a bakin su فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن معولة أو جاء النبي يقول تيغا تري ko diga ko ita ce ake diga ba ga tari ba ga tari na ya dau diga shine al-mi'wa fa daraba fil qudiya ko ya dauki wannan ya samu wannan dutsen ya ta keji ba adat kasiba ko idan da nan sai ga ya ya zama rairayi kasiban yadda ka san yashi ahayar mai gangarowa au ahayar ko mai malalewa gaba ɗaya shine ahayar ahayar kuma wanda yake zuba haka kaga yana burgudi ahayar shine shurbal him da Allah yake gaya mana na wancan rakumi shurbal him wato shine alhimu a shine ya zanto mutum yana yin shan ruwa na yunwa hakan ya tashi shan ruwa na yunwa gaba ɗaya zai shanye to sai ranto kamar gaba ɗaya dutsen ya narke fa kuntu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah i zalli ila albayt jabi nace ya ma'aikin Allah kai mun izinin tafi gida wa qultu ka kamar sai aka shafe ma ba a gaya ma ba yi ma izini ko bai ba kawai sai yace fa qultu limra'ati sai nace da matata it means an ba shi izini kenan har ya tafi sai aka shafe gurin yana zuwa gida sai yace wa matarsa ra'aytu nabi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko ke ra'aytu bin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'a na ga wani abu a tare da annabi alaihi salatu wasallam yana nufin nabi na yunwa ma kana fi zalika sabrun yace ba zan iya hakuri da haka ba fa in dake shay'un kina da wani abu a nan gidan ana tace indi sha'irun wa ana eh ina da alkama wa ana da wata ya karama akuya azaba hatil anaka wannan matan nan da nan ta tashi ta yanka akuyarta wa ta anati sha'ira ta kuma daka alkama attaji annan lahu fil burma amma ka dora nama a cikin algurmati shine tukunya ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم sannan na biyu gurin annabi alaihi salatu wassalam wal ajilu kadin kasa a lokacin an riga an an kakkarya wato al ajil shine kamar a ce gayen duwan ko kuma gurasar ko wani abu da suka hada ne da fulawa wal gurmatu bayna al asafi an kada an tambaha an tambaya da kai yace sannan ita kuma tukunyar tana tsakankanin duwatsu da ake dora a kan murhu saura irin an tamzar da ta nuna wato naman ya kusa nuna ba kun sai na ce du'ayyimun li du'ayyim kaga ba ma da an ba me yake nuna a tasgini saboda dan kantar abinci ina da dan abinci ba kuma an ta ba kuma an ta ya rasulullah zuwa ya rada ba sai ya ma'aikin Allah ina da wasan karamin abinci a gida ka taso kai kadai eh wa rajulun aw rajulani ka iya gayyata mutum ɗaya ko biyu ana ce ce kan hu kan huwa eh sai yake cewa wato nawa nawa yake shi a wurin kamar a ce gurasa guda nawa ce bayan zuwan nawa ne ba ta kansu da hu sai na ambata ba kada sai ce ka kiwon tsayi ya ce ai da yawa ne dawa ta ga kai masa amul wa yake fili tunai ya ce a a gurasa biyu ko uku ko kaza ya ce ai da yawa mutum dubu uku ba sai ta ake yawa ta firu tsayi kana ji ce kulla yi ka tsire talatan ji ilburma har ta sauke wannan tukunya mujiza za ta motsa wannan ko mutu mai tannu sannan ka ga an gaya ma al'ajin ɗan ke kulli abuwan al'ajin shi ne kulli ko shi ne al'ajin saboda haka walar kuntu min at-tallur ita ma kurazar kar a soke ta daga tandiru tandirinta hatta ati hasina su fakala sai ce komu kawai biya kalle wato kafai su kuma yi fakamar muhajiru na wani ansa gaba ɗaya kafai kowa ya miƙe mutum dubu uku malam ma da kala alama a ce yana shiga gurin matarsa kala ya ce wai haki kai tanki ke matata ya gaya mata جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والانصار اي النبي يا تترو مهاجرون الانصار غبا ايه يا دو da su ومن معهم دون da suke tare da su ala ce kace har ta alaka har ta alaka shin ya tambaye ka kun tuke ni ce na kwarai kuwa fakala ce ce oi ko to ku shigo wala ta zaga duka da ku turo turere ne fata ala yakfil alqawla sai rika daukar alqawla wannan gurasa yana gutsara ta da kansa wa ya ja'alu alaihi lahm yana kuma sanya nama a kai wa yuqammiru al-burma idan ya ɗebo sai ya rufe al-burmatu wannan takrir shine rufewa sai ya rufe tukunya wa tanura idan akaza minhu at-tanur an gane ita ma wato tandirin sai ya rufe idan ya ɗauko daga ciki wa yuqarribu ila ashabihi sai ya rika kusanto ta banta sun mai yanzu sannan ya cire bayan ya kusanto musu wanda ya kawo musu wato idan ya kawo wayannan bayan sun gama sai ya cire faratin ya kuma ɗaukowa ya kawo wasu walam ya zama yaksiru khubza bai guje ba yana ta karya gurasa wato wa ya firigo yana rufewa a ta biyu a sai da kowa ya koshi wa bakiya bakiya kuma aka samu ragowa gurasa da wata bugu da hudu ba fa sai da mutum dubu uku kowa ya ci kane yake kuli hada sai kalli ba ta yace to ki ci wannan wa'adi ki ba da kyauta ma bayan kin za ki iya ba da baki ya ba makota fa inna nasa asabatum mada domin sahabbai yunwa ko kuma mutane yunwa ta dame su wasu malamai suna kara da cewa annabi ya gaya mata cewa ki ci gaba da bayarwa mutukar ba ki bude ba mutukar ba ki bude ba to har in dai ba a bude ba duk tsawon zamanin da za a kai to za a yi ta ɗiba sai aka daga baya kawai suka bude sai abincin ya kare da mu ma sai yanzu sai mun samu kowa in ya je sai ya bude zai samu to saboda haka wannan mu'jiza ce wa fi musnad al-imam Ahmad rahimahu Allah ta'ala bi sanadin hasan an al-bara' bin Azib radiyallahu ta'ala anhu qala amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi haql al-khandaq annabi alaihi salatu wasalam ya umarce mu da haka ramin gwalalu kani ce wa arada lana sakra ana haka sai wani asakara kuma shine irin katin dutse kanfa kun ga ta bai suna kudiyatun nan kuma sakara shine kanfa irin katin dutsen wuta dutsen wuta kato wani ma za ka yayi gidan nan to sai aka ci karo da wannan sakara din fi makanin min alkandar a wani guri a cikin wannan ramin gwalalan la ta'khudhu fiha al-ma'awi duk gatarin digar da aka sa ba ta iya daukar sa ana buga sai ta kare shine la ta'khudhu fiha al-ma'awi duk wannan dugogin da aka sa gaba daya sai ta kare kada yace fa kashawa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai suka fashe kauha kai sai suka kai kara haka zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam wa ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo kana au au ya ce wa atibu kana ina tsammanin cewa yi wa za a taubahu ya sanya tufafinsa sun ma'amada ila sakara sannan sai ya hau kan wannan dutsen ba kada mi'awana sai ya dauki diga fa kali ce bismillah wa daraba darbata sai duka daya maka tara suluk alhajar in dai bi da uku na wannan dutsen kawai sai bangare ya balle wa kana sai ce Allahu akbar uditu mafati asham an ba ni mukullan sham a wannan lokacin mai babban daula ce da take ji da kanta ta kafurci sai ce an ba ni mukullin sham wanda zan samu wato na na bude ta wato albishir yake wa sahabbai shine hadisu mafatiha sha wallahi inni la asiru qusuraha yace na rantsi da Allah yanzu ina kallon qusuraha shine wato farfajiyoyin su ina ganin farfajiyoyin su shine qusuraha ba ne mutum al'umra wanda suke jajaye min makani haza daga wannan gurin na annabi ya muka albishir cewa ina gano kujerun da suke zaune a kai daga nan ina gano sha annabi yana nuna musu cewa za a ci kasar nan gaba eh to shine yake cewa sun makara sannan yace bismillah wa zaraba ukra ya ƙara bugawa karo na biyu fa kasara sunan hajar yana bugawa kawai sai ɗaya bisa uku na wannan dutsen ya ƙara ne ya ƙara fallewa fakana sai ce Allahu akbar oditu mafadi a fari afghani mukullan farisawa su ne wa'annan mutanen iran masu bauta wuta wallahi inni la usirul madani yace na rantsi da Allah ina gano garuruwan ban manyan biranen su wa usiru kasra hal abyad kuma ina hangu farfajiyoyin su fadodin su farare din makani hada daga wannan gurin na sun makara sanne ce bismillah kun ga saura ɗaya bisa uku kenan wa zaraba zarbatan ukura ya kuma biya bugawa fakala a baqiyatul ajri sai ragowar dukan gaba ɗaya ya narke shi ma kala'a sai ya fashe fakala sai ce Allahu akbar hoditu mafatihal yaman an bani mukullan yaman wallahi inni la usiru abwaaba san'a yace na rantsi da Allah ina hango abwaaba san'a wato a kobobin san'a babban birnin Yaman kenan yin makani haka daga wannan gurin da wa hadhihi mawaqif wannan ko gurare da kake gani wato al-iman wal jihad wal ibtila wa sabr wato imani da jihadi da jarrabawa da hakuri da gaskiya da yaƙini wal yaƙini da kuma sakankancewa wal ittibaru da jarabawa wa tamyiz da wato rairayewa wal ayat da ayoyi wal karamat da kuma karama iri iri wal bisharat da bishara zadatul mu'minina imanan wa tasdiqan eh wa'ina abubuwan gaba daya sun tsara wa mu'minan imani da kuma mai gaskatawa wa zadatul munafiqina bu'dan wa takdiban sannan wa'ina abubuwan sun kara munafikai nisa da kuma karyatawa faqala sai Allah faqala al-mu'minuna fi mu'minin kace kama akbara kama akbara jalla sha'anuhu kai da Allah madaukakin sarki ya bada labari hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu lallai wannan shine abin da Allah da manzansa suke mana alkawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima ko da dai hakan bai kara musu kowai ba face imani da kuma mika wuya su ko munafikai cewa wai zai kulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura munafikai da waɗanda akwai wato rashin lafiya a zukatan su sai ma wa'adana Allah wa rasuluhu ko da dai Allah da wanzansa ba su mana alƙawarin komai wa illa gurura in ba rudi ba ورد أن أحد أحد أحد المنافقين قال كما يتبت ويتبت في واحد من كم منافقين ياتي يعيدنا محمد كنود كنود كسرى محمد هنا تيمنا القول تسكوتي كسرى وقيصر كقيصر وعادنا لا يعمل على خلائه alhali ɗayan mu baya iya amintuwa ko baya baya iya zuwa yi za mu zo nan gaba ku ji inda annabi zai ce wa zai je dubo mu halin da kafirai suke ciki aljanna ta tabbata a gare shi saboda tsoro ba wanda ya iya tsaye to shine munafikai suke cewa kun ji ana mana alkawarin alkawarin kisra da kaza da kaza kuma alhali ko ba haya ba ma iya zuwa yi saboda tsoro wani munafiki ya faɗa haka to shine yake cewa a kisra wa kaisar wa aduna la ya'malu ala khala'ihi al shine yani al-ghaib wa kadaba sai karya ta zahu Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya kunyata da shi saboda haka wannan shi ne gaba da za mu kai dangane da abin da ya shafi a yakin azab abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana na'am sai uba kamar ai za mu ji ina ji nan gaba domin da aka zo aka isra'il ka san yahuda da suka ga an ci karfin su annabi alaihi salatu wasalam ya ce kada wanda ya fita da saba da abin da rakumin ke dauka kuma wanda ba kamar su sai ranto ya kuri gona ku yi ta wani aiki wani suka rusa gidajen su dan kan musulmi sai amfani shine ma da suke fassara da Allah ya ce wa aidil mu'minina da kuma hannun mu'minai me ake nufi da wannan shine su ma mummune da suka zo suka gani da an rubuta gidajen bai kusan bar katanga iya haka ba sai suka ce to me za mu da ragowar mu shirkai bara mu kara ba su ma suka rushe gidan gaba daya sai tsabar mugunta wai kan musulmai su amfana sai suka rika rusa gidajen to saboda haka annaba ne da zuwa suna da ya zo ya tadda ganima mai yawa ita ake kira fairu domin ba gwamnati yake ba kuma aka zama ma ba Allah wa ala rasuli shi ita ce fairu wannan shi ita ce mai katanga ban ɗaya ɓangaren ɓangaren arewa sun katange gurin su yahudawa eh amma ai suna wato gudun maso gabas a madina su banu banu nabi haka ta da ku saboda haka kowanne kamar idan kana kallon littafin mubarak kuri sadiyu rahman za ga har hoto yake yi sai ba ka bangare sai can gurin guri kaza in kana da sahihul maktum ka koma ka duba za ka yayi hoto sai ga ya ma cewa a yakin azab an ko hudu sai sai ma ta guri kaza da ka gani nan gurin ita wanda ya je Madina ya kuma san littafin sai ka gai suna zuwa ana zuwa ya tashi a duba sai ta guri kaza nan gurin shine guri kaza nan gurin guri a gidan sabu bin al'akira wani malamin ya ce har yanzu yana nan da ake ba da labarin yadda yake wannan babban bai huda wanda za ka ji saboda dabara ma sai rijiya wanda ta cikin gida amma ake danta rijiyar na waje amma ta gida ake danta saboda tsabar tsoro kawai an ce har yanzu gidan yana nan a madina har yanzu to to irin wannan bangarorin ne in mutum ya je madina ko ba ka da baka je ba ka kalli littafin da biyu ranar mubarak buri za ka ga yayi hoto sai a gaya ma ce nan gurin hatta gurin yakin Uhud sai da ya rika faɗa ya ce daidai guri kaza nan a nan musulmai ta daya can sai ya nuna wa ya mata ne ce a wato ahlu kuma wanda suke maharban nan da annabi ya ce mutum hamsin suna nan gurin can gurin su kwalin firin wani ne kafin ya musulunta duk sai da fitar da gurin saboda haka wannan bangare yake faɗa ɗabi'a su inda suke akwai gurin da masu katanga mutu tana aka yi ramu a ta gurin katanga ai ba za su ta wuce nan ba sai gurin da babu sai aka yi ramu a nan wanda faɗinsa da tsawonsa da kuma zurfinsa duk yanzu ma nan ya faɗa ba wallahu a'lam na yawwa to a gurguje da Allah ya uwa a ci gaba da addu'a'i dangane da abubuwa da suke tun karo mu na zaɓe ya kamata yadda muka yi addu'a a baya to yanzu mu sananta fiye da wancan kusan al'ummar musulmi za su yanzu cewa addu'a tana da tasiri kuma abu na biyu lallai za mu fahimci cewa duk lokacin da mutane suka yi ilja'i suka yi lujui zuwa ga Allah aka koma zuwa gare shi to yana sauraron mutane duk wanda ya kalli zaben da aka yi tasiri biyu baya ba wanda ya taɓa yanke cewa za a gaba zaben nan lafiya babu wanda ya taɓa tsammanin haka sau da yawa kowa ya tafi da ne kawai ya fito kawai komai ta banja wa banja ta yi addu'a fitowa daga gida ka tawo kawai amma saboda Allah yana wai yana so ya nuna mana a daɗi ba ku da rafi shi zan zo jami'an tsaro ma babu su kuma mu mu mu muka yi wanda inda inda wani abu ya ba sai dai mu kashe kanmu amma Allah mana kucin sarki ya nuna wa duniya cewa shi bai yake komai duba ku ga wani yanayi wasu wuraren kwana aka yi ko ka dangare ba ka ba saboda ajaibu ko da rasul Allah saboda haka lallai wannan ni'ima da Allah ya mana Allah mun gode kwarai da gaske domin ya ce la in shakartum la azidannakum sannan abu na biyu shine zaɓe da za a yi na cikin gida idan ka kalli zaben da za a yanzu na gwamnoni zaɓe ne ni a fahimta ta mai sauƙi kuma mai wahala sauƙin shi ne duk gaba ɗaya yanzu gumurtun ba mu imu ne shi ne sauƙin mu imu ne duk musulmai ne wahala kuma shi ne a kowanne za a yi kare jini guri jini cewa su kuma yadda za a yi su fadi to inda matsalar take kenan to saboda haka shi ma yana bukatar yan uwa su yi addu'a kuma mu dage kada mu bar kanmu da san zuciyar mu mu gaya wa Allah cewa Allah madaukakin sarki ka ba mu shugabanni na gari idan muna da shugabanni guda biyu dukkan su na gari to Allah ya ba mu mafi nagarta wannan shine fatan da muke Allah ya ba mu mafi nagarta wanda ya fi kowanne nagarta wanda zai tausaya mana ya kula da mu ya kula da ɗabi'unmu da komai namu da kuma nauyin da yake kansa namu wannan addu'a ya kamata mu rufe in ba kuma ta ba tun a wancan yanayin a baya lokacin da zo wannan bayani a nan lokacin zaben da Muhammadu Buhari da Ebele ai kun ga ba da faru ba kawai mun fara cewa kawai ka zaɓi Buhari kai tsaye amma yanzu kalubale ne muke da shi guda biyu mutanen nan da za su yi zaɓe dukkan su musulmi ne amma ko shakka babu kuma kun san ɗaya ya fi ɗaya ni yau faɗi wani ba amma ni ɗaya ya fi ɗaya kun fahimta da kyau ko to saboda haka ka zaɓi wanda kake ganin ko gaban Allah ka je za ka iya kare kanka fani in ma eh kowa ka zaɓa ka tabbatar da cewa a gaban Allah za ka faɗi dalilin cewa na zaɓe shi ne saboda kaza shikenan kawai in mutum yana da amsa ba wani inkari kada wanda ka zo kai wa inkari ka ce wajen me tunda kana mustahi ina mustahi me na faɗa kowa ya na sama amma kowa ya tana da amsa da zai gaya wa Allah wannan shine kawai muna fata Allah madaukakin sarki kada Allah ya bamu da san zuciyar kuma mai da yawan yin hasbunallahu wa ni'mal wakil ba wani adadi mu rika yawan yin ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ai Allah madaukakin sarki ya yi mana ma da ladan mai jibin talabari Allah ya kamata mu yin wannan an fahimta da kyau ku saboda haka ya kamata mu lura da kyau mu fahimta da kyau kuma a duba da kyau mutanen da za a zaba da gantattu za a zaba duk wanda kake jin zai iya baka wakilci kowane da jam'iyya a da ba sai kai compare kawai tsakanin wani da wani waye ku kwari ne wani ya ku kwari wurgar da wani kawai ɗan wani kawai abin da ya kamata kowa ya yi idan kai wannan da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar niyya abin da ya sa nake yawan faɗa wannan wallahi idan mutum ya yi wannan ko in ya kai da kyakkyawan niyya ko wanda ya hau din zai wahalta jama'a to kai ba za ka sha wahala wallahi tallahi na dai karka tausaya al'umma amma tikata da za yi kai ba za ka tikata ba domin kayan abu tsakani da Allah amma wallahi wanda ya yi don son zuciya sai ya wahala sai ya ji jiki kwarai da gaske saboda haka ya kamata mu lura mu gane cewa yanzu a fadan karshe ake kwana bi kawai ya rage daga nan shi kenan goguwar siyasa an rabu da ita sai shekara hudu mu Allah Allah muke ma da wuce da ta ishe mu amma muna fata Allah mana cikin sarki ya ba mu nagari su kuma waɗanda aka zaba a Allah kai riko da hannu Allah madaukakin sarki kada ka bar su da kawuna duk kyawawan zato ake musu to kamata ya bukara musu addu'o'i abin da yake burge ni da al'umma al'umma ta gamsu da yawa za ka ji da yawa mutane a social media da baki da wurare daban-daban da ake zama ana ta yin addu'a ga waɗanda aka zaba ka cewa Allah ya ba ci kulawa domin ka sanna Allah na da kowa ya sani wallahi bayan an zaɓi ba har kuma yanzu tausayin sa nake saboda irin banzar da aka yi a ƙasar nan wallahi sai dai ta ɗan ba tubali zai ta irin barnar da aka yi shekara goma sha shidan nan ana taɗi wallahi yanzu zuwa zai ta tubali domin murnan mu a ta tubalin ƴaƴan mu su amfana ko ba mu ba wanda muna fatan mu kanmu za mu amfana to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla tubali sannan waɗanda suka shiga rububi rububin janar muhammad buhari suka tafi in ba shi da kirki allah ka gyara su idan ba za su gyaru ba allah kada ka ba su sakat a tafiyar wannan shine addu'a da ya kamata mu kai ko da yaushe idan za su gyaru Allah madaukakin za mu haka muke so su gyaru idan kuma ba za su gyaru ba Allah madaukakin sarki ka hana su saka a tafiya ka ba shi ikon gudanar da abubuwa yadda suke daidai wannan shine abin da ya kamata mu faɗa amma wasu surutai da wasu abubuwa duk ba namu bane addu'a ce ta mu wannan shine wajibin mu za ku ga ko magabata ka'ida shi ne duk shugaban ko ma ba san shugaba yanzu ya wajibi ne mai mara addu'a don bai ma addu'a mu za mu ji biki har wayannan gwamnonin da muka ci so a gaba duk wanda ya zo ko ba ma san za mu zo mu yi ma addu'a cewa Allah ya ba shi iko kuma da kirki Allah ya gyara shi balantana wanda ka zaba saboda haka ya zama wajibi a kan mu wato mu lura da kyau mu dage kuma wannan da wasu da yawa suke so su noke duk da bayan da zaka dole su dama bukatar kariya ba za su fita zabe ba amma dai a daure in ka dangwala ka dawo a daure wane ya buwa ne ko a jarabawa ne wanda ya samu tamanin da biyar da mai saba'in girar ɗin su ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne wani ana ba shi biyu wani a ba shi biyu siri misali in a ne wani a ba shi a wani a tu so da haka ya kamata a zaɓi wanda ya fi nagarta wannan shi ne abin da ya zama wajibi mu kai wa kanmu gaskiya muna fata Allah madaukakin sarki ya zaba mana shugabanni na gari Allah madaukakin sarki shugabannin mu da muka zaba Allah ya riko da hannu alaikum assalam na'am ai ba ni abin da nake faɗa shi ne ba ni wani zartan maganar wake da shinkafa an ba rogo da gyaɗa za ka kai yawwa ka duba mutane kawai waye fi nagarta shi ne abin da nake nufi a to kana dukiya ba nagarta wace malam umar yawwa ai na ka ce ba wai buɗe buɗe za ku yi ba ai kara dukiya na garta ce an fahimta da kyau ko yawwa wallahi wal muta'anu alayhi bi kullu subhanakallahumma wa bihamdika